نعم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوب محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن عن الأسباب والوسائل فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى وهذه وهذا المقام يثمر التوكل وترك وترك شكاية شكاية شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai a yini na 26 ga watan Rajab shekara ta 1446 wanda ya daidai 26 ga watan Yanayir 2025 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin tajrid tauhid al-mufid na al-Imam al-Allama al-Hafiz Ahmad ibn Ali al-Maqrizi a malaka cewa wal ilahiyatu kaunul ibadi yattakhidunahu subhanahu mahbuban ma'luhan wa yufridunahu bil hubbi wal khawfi war raja'i wal ikhbati wat tawbati wan nadhar wat ta'ati wat talabi wat tawakkuli wa nahwi hadhihi al ashiya al ilahiyya abinda ake kira bauta bauta ma Allah shine kaunul ibadi bayi su kasance yattakhidunahu zasu rike Allah ta'ala mahbuban mafi kolon wanda suke so ma'aluhan wanda za su bauta ma wa yufridunahu bil hubbi kuma su kade ta Allah ta'ala da soyayya wal khawfi da tsoro wal raja'i da fatan su wal ikhbati da kaskantuwan su Allah ta'ala kare za su kaskanta ma wat taubati kuma su kare ta ubangiji da tuba wan nadari kuma su kade ta shi da alwashin su ba kace da ake yi wa ta'ati da kuma su kade ta shi da da'a walƙwalan wata kaɗaita shi da kuma wato neman ya biya musu wasu bukatunsu wata wakula tawakkali wa nahawu hadhihi al-ashiya da abubuwa makamantan waɗannan ababe fa inna tauhida saboda shi tauhidi haqiqatuhu haqiqaninsa an tara al-umura kullaha min Allah ta'ala shine kaga dukkan al'amura daga ubangiji suke daga kadarawansa suke ru'yatan gani wanda taqta'u liltifati an al-asbabi wanda wannan zai yanke maka waige zuwa ga wasu mutane wanda za su zama ‘yan sababi, wani wasa'id ko ‘yan tsakiya. Falatar alkhaira wa sharra illa minhu ta'ala, saboda haka ba za ka ga wani alkhairi ko sharri ba face daga abin da Ubangiji ya kaddara ne ya hukunta. Wa hadha al-maqamu ma la yace wannan maqami wanda ya kai wannan maqami a cikin wato wato masu bautan Allah yuthmiru tawakkul shine maqamin da yake gadar ma mutum da tawakkali wa tarka shikatil khalqi da kuma barin kokawa game da halittu wa tarka laumihin kuma ya daina zargin su idan ba su masa wani abin da yake bukata ba wa rida anillahi ta'ala kuma zai sanya ya yarda da Allah ta'ala wa taslima li hukmihi kuma zai sallama ma hukuncin da ubangiji ya yayi ko kuma wa taslima li hikmatihi zai iya dauka sallama ma hikimarsa a wancan zama mun gama bayani kan alhubbu da alkhawfu da arja'u da al-ithbat mun yi magana akan wato yanda ake kadaita mu Allah ta'ala soyayya muka ce Allah ta'ala shi kadai ne ake so a zatin sa duk wani wanda za a so shi soyayya ta addini to sai dai a so shi saboda yana son Allah idan muka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayyar manzon Allah tana tike mu zuwa ga soyayyar da muke ma Allah ta'ala ne idan muka so mu munai ita ma wannan soyayyar da muke mummunai za ta cike mu zuwa ga soyayyar da muke ma Allah a ƙarshen al'amari dai soyayyar da ake ma Allah ta'ala shi kadai ake ma sai kuma abin da yake da alaka da soyayyar da ake ma Allah ta'ala sannan kuma wannan yi magana al-khawf tsoro mun yi magana akwai abin da yake tsoro na ɗabi'a wannan ba ita ce ake magana ba tsoro na tsoro na ibada mutum ya ce yana jin tsoron zai shiga wuta yana jin tsoron kamun ubangiji yana jin tsoron kai talauci wannan ire-iren wannan tsoro shi ake kira tsoro na ibada ba yi ma kowa irin shi sai Allah ta'ala idan zuciya tana ta yiwu da jin tsoron wani tsoro ta ibada tsoro na ibada ya yi ya ji tsoron wani to wannan wato zai iya zama ya ya kuntuko tauhidin shi baki daya ko kuma Allah kalli ya rige mishi kamalan tauhidi Allah ya magana kuma arraja fata Allah ta'ala shi kadai ne ake fatan wato yayewan bakin ciki daga hannunsa shi kadai ne ake fatan shiga da mutum da aka aljanna shi kadai ne ake fatan ya azurta ba a fatan wani ya zo ya kokowa da ubangiji wajen samun wadannan abubuwa sannan al-ikhbat mutum ya zama zuciyarsa ta kaskantu zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ne kadai zai kaskanta ma zuciyarsa kaskantarwa ta bai daya duk wanda wato mutum duk wanda aka ga ya mashi biyayya to zabanan biyayyan tashi za ta zama tana bin abin da Allah ta'ala yake so ne sannan kuma daga cikin kaskantar da kai ya daga cikin wannan ma'anar kuma shine da bakinsa da gabobinsa baki ɗaya su zama sun kaskanta gaban ubangiji baya ya dai ma ubangiji kini a abin da zai faɗa baya kuma ya dai ma ubangiji kini a abin da zai aikata duk abin da zai yi da gabobinsa na da Allah ta'ala ya halitta masa ba zai dai bauta ma wani mahaluki ba Allah ta'ala na cewa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada sai ma lai ce wa tauba shi ma tuba tuba wajibi a kadaita ma Allah ta'ala shi at-tauba a yare yana dafa abutu in aka ce wato a yare at-tauba ana magana mutum ya dawo shine taba ila ila mawtinihi ay rata ila mawtinihi in ya koma zuwa garin sa a ce rata shi sai a ce taba kuma a Allah ta'ala na cewa thumma taba alaihim liyatubu inna inna Allah huwa at-tawwabur rahim Allah ta'ala sai ya dawo da su kan turba da ya tubo saboda su su bi kufa akan wato neman Allah ta'ala ya yafe musu taba alaihim wasu daga cikin malamai wa taban farko suka ce ay arda'ahum Allah ta'ala ya komo da su kan turba da ta sun yi sun wasu abubuwan da ba shi yake so ba to bayan kuma yayi abu yayi abin da ya kaddara na hukunci shige na kuma daga baya sai ya dawo da zuciyarsu ya kara dawo da su saboda tsaya akan turba na da Allah ta'ala yake so shine arda'ahum Allah ta'ala ila ta'atihi zuwa ga ai mashi da'a wa maradihi da kuma abin da zai yadda da shi sannan kuma ya karkato da zuciyarsu zuwa ga abin da zai zama sun dawama akan istighfari da neman abuwa da kuma neman tuwa baki da saboda haka to a kaga at-tauba za ta iya amfani da wannan kalma a yare wani ta fara mana magana ma'anan kalmar ta yare kenan za a iya wato amfani da kalmar a yare ya zama ba ana magana ma'anar ta shari'a ba ma'anar ta shari'a akwai tsoriya ne akan ma'anarta ta yare saboda ma'anarta ta yare kaga ba a yi kowa wannan sai ubangiji amma ma'anarta ta shari'a shine maganar dawowa to wannan za a iya wato amfani da shi a yare wannan babu laifi amma a tauba addiniya a shari'a shi wannan hakkin Allah ta'ala ne shi daya tuba na shari'a tuba wato wanda za a ce Allah ta'ala ya yafe min zunubaina wannan shi tuba tuba na shari'a kuma mutum ya zama bayan ya bar wannan tuban ya bar wannan zunubin nasa sai kuma ya dirfafi aikin da'a to wannan shi ake kira tuba tuba ba wai kawai kace Allah ya yafe min ba a ka bar zunubin bayan da ka bar zunubin kuma sai kuma ka tsaya kyam akan da'a shine kaje mai hali yana cewa wato shine a tawbatu ala ma fata an afwan ya yake fada abu annadamu ala ma fata wa nitu alla ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umrihi yace annadamu ala mutum yayi nadaman abin da ya kubuce masa ko ko abin da ya aikata na zunubi sannan kuma ya kudurci aniyan cewa ba zai ƙara komawa wato zuwa ga wannan zunubin ba kare niyya da shi mai mai ahalar ya ce ila zambi na kafin na kira amma ila zambin wannan wasu daga cikin malamai suna yi masa gyara a wannan kalmar zam din wataƙila da ya sassauto da ya fi alheri saboda ko dan adam kamar da aka sani mai ai mai laifi ne bayan da za a yi mu ce za ba za mu babban laifi ba to amma abin da ake bukata shine dai ka kuzurci aniyar cewa ba za ka koma zuwa ga wani zunubi ba da ganganci sannan kuma in ka ƙara koma kuma ƙara neman wato Allah ta'ala ya yace maka Allah ta'ala kaga anan yace thumma taba alaihim liyatubu wannan aya ta sura tauba yace sai ya dawo da zuciyarsu suka tsaya akan hanyarsa ne ya tubu saboda su ma wannan abin ya zama ya ƙara ɗaure musu zuciya sun da kufa akan yi ma Allah ta'ala da'a kaga anan sai ya zama ya yabe wannan tuba din to wannan na daga cikin alama da ake gane cewa Allah ta'ala yana son abu ya yarda da shi kuma abin ibada ce duk idan ka gani a Qur'ani Allah ta'ala da tashi da ambaci abu sai ya koro shi a makori na yabo to wannan yana nuna cewa yana son abin kuma ya yarda da shi domin dama bai ce bautar kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah wato duk wani abin da Allah ya ce yana so ya yarda da shi to wani abin ya zama ibada wani ya zama ibada to tunda Allah ta'ala anan har ya zama yana nuna ni'ima da yin mumunai sun mataba alaihim li tubu to wannan yana nuna maka wannan tuban Allah ta'ala yana santa yana kuma yaban mai tuba din ba shi kuma ta zama ibada in ko ta zama ibada to kaga bai halatta a wato sarrafa ta zuwa ga wani Allah ta'ala ba kenan sai dai zuwa ga ubangiji shi daya da ma'anar ta ibada ba da ma'anar ta yare ba ma'anar ta yare a ce ya koma ga rasu ko wani abu wannan duk ba shi ake magana ba ana magana yanzu kai wani zunubi kace Allah ya wato ka dawo daga wannan kai nadama in kai nadama kuma kace Allah ya taimaka wannan shi ake kira tuba Allah ta'ala yana son wannan kuma ya yarda da shi daga cikin abin da ya tabbata hadisin ma'aiki wani ba kauye sai ke cewa ya ubangiji na tuba zuwa gare ka amma ban tuba zuwa ga Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace lalle wannan ya san ubangijinsa eh amma yanzu kaga yana wani zai faɗa wannan magana sai a sai a rika rushe wasu gangani cewa bai kiran wa'aki ba shi kuma tuba wannan hakkin Allah ta'ala ne abinda kake magana shine ka ka saduda ka yi nadama ba za ka sace abinda kai ba kuma ka dau alƙawarin cewa za ka ci gaba da wato daura zuciyarka akan yi masa da'a kaga wannan hakkin Allah ta'ala ne shi manzon Allah abinda aka aika maka shine ya ga maka wannan sakon dama ka tuba din wannan tuban shi aka aiko ba za Allah ya gaya maka amma shi ba za ka ce wa yanzu yanzu ya maza Allah na tuba gare ka ba wato shi baya yin aikin tuba amma dai zai roƙa maka Allah ya yafi maka wannan shi abinda maza Allah yake yi Allah ta'ala yana cewa tubu lillahi jami'a ayyuhal mu'min la'allakum tuflihun wato ku tuba zuwa ga Allah ta'ala gabaki ɗayan ku ya kuma munai ko fara bauta wannan ayan ma tana ƙara nuna cewa wato ita tuban abin da Allah ta'ala yake so ne tana gashi har yayi umarni mamumunai su tuba kuma yace wannan abin shi zai kawo musu rabauta saboda haka duk wani wanda ya tafi wajen wani mahaluki ya je wato ya ya wato durkusa masa yace yana neman wato kaman abin da wato kirista ke yi na abin da suke kira confession su je can coci su samu wasu daga cikin manyan-manyan shugabannin sun coci su ce sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza in ya gada ma kawai in shafa ga jikinsa zai ce shi kenan kaji an yafe maka ba wanda ya isa kawai ya wato gaya ya shiga hakkin ubangiji ce kawai na yafe mu kawai ya kalla mutane kawai an riga an gaba tafsiri na ramadana a yau zai shiga mota wasu ya ce layi in suka yi layi ana cewa shehi shehi ana ɗaga musu hannu in yi muku haka wato ya yafe muku wato ya lamunci Allah ya yafe wallahi tallahi bai lamunci ba shi ma nashin bai tabbatar ba bai tabbatar ba ko kaɗan kawai ya je shiga mota kawai ku yi wani layi kuma da ya muku wani haka da hannu a nan kawai ku babu ne ku duk an tuwa ya fiye muku wani duk wanda ya ga wannan to kaga wato bai san hakkin ubangiji ba kuma abin da ke sanyawa ake ma ubangiji irin wannan gani ganin a iya fahimtar mu shine wato rashin karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan hadisi na na wannan bakauyen ina aka bar wannan hadisin hadisin wai wani koyayye ne shi duk inda ka shiga cikin da hadisi ai akwai hadisin amma bai sa a manta da shi me yasa kuma ake aiki da irin waɗannan hadisai bayan gashi a kaya abin yake ba zalla abin da ba bai kai wannan ba ya ce kar ai masa an ce ma sha Allah wa sha Muhammad ya ce kar ai masa ya ce wato in za a roki Allah ta'ala a zo a ta wasu ko a ce za a nemi wani hanya da shi wanda Allah ta'ala bai shar'anta wannan ba ba za a tafi shar'anta wannan abubuwan ba akan abu da bai kai wannan ba ba zalla ya hana balle kuma abin da yake abin ana nema a shiga cikin wato hakkin ubangiji kai tsaye haka zalika duk wanda ya je wato wani wani kabari ya zauna ya durkusa yana neman a yafe mushi wato zunubinsa to wannan abin da ya yi na durkusan nan na farko da amma dai shirka ya yi sannan kuma wannan abin da ya yi a banza ubangiji kuma ba zai tashi a wannan wajen ba sai yana cike da fushi da shi haka zalika duk wani wanda ya zo ya ce ya lashe takobin cewa shi yanzu ya riga ya lamunce maka cewa akwai wani abu in ka karanta to za a baka ladan annabawa dubu saba'in za a baka ladan kaza dubu saba'in za kuma a yafi maka duk zulubanka kuma ya lamunce maka kazan haka sai gaya mutane ce da ka je ka ta abubuwa kaza da an lamunce maka wannan to duk wanda ya faɗa wannan to wannan ƙarya yake ma Allah ƙarya yake ma zai shi saboda ana sanin cewa an yafe mutum ne kawai da hanyar wahayi ka ce kaza halal ne kaza haram ne wani an yafe mishi wani an mishi gafara wani dan aljanna ne wani dan wuta ne wannan ba wanda ya isa sani in ba in ba wahayi aka masa ba in ko kai magana gami da Allah ta'ala ba tare da ilimi ba to Allah ta'ala kai tsaye ya ce wala taqulu lima tasifu al-sintum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram takaru ala Allah al-kadhib kar ku ce kaza halal ne kaza haram ne dan ku yi ma Allah ƙarya kar ku ce wani ya tsira wani bai tsira ba ku yi ma Allah ƙarya sai dai ku faɗi abin da yake ya bayyana muku a bisa gani na ido eh ba wahayi a a magana abin a'a abin da nake magana shine gani na ido yanzu misali wani wanda yake ya tsaya rayuwar shi abin da muka sani mu abin da muka sani shirin da zamu iya bayarwa gani na ido da'a yake yi wannan in ya mutu za mu samu shirki za mu sa ran insha Allah Allah ya yafi saboda ubangiji ya riga ya shelanta karfin tuba a to ka ga ba abu shi wahayi ba kawai ya shashi badin sa yake yi eh yana fadan yana magana ne gami da ubangiji ba tare da ilimi ba akwai wani akwai shubaha da suke kawowa ga wanda yake sauraron su yace wai ai babu laifi ka je ka gurfana irin waɗannan mutane da ake sa musu rai ko shekunai ko abin da ya kama da wannan mutukar ne baka ce musu Allah bane mutukar baka ji cewa su suka halitta ba to Allah ya kyauta wato a ce a wato za a je wurin irin ire-iren waɗannan mutane ka ce ka je wajen su tunda su suka san ubangiji za su lamunce maka an yafe maka kuma babu laifi ka je wajen su mutukar baka ce musu waɗannan suna da hasa'is na rububiyya ba ba su ba su ne suka halice ka ba to wai wannan shikenan duk wanda ya faɗa wannan to kaga ba shi da bambanci da hakkinsa ba shi da bambanci da duk wani kafiri da ka sani in ba wanda yake babu Allah ba amma duk wanda yace dama akwai Allah sai dai cewa yake akwai wasu wani ababen bauta wanda ba su kai Allah ba to ai ba ka da bambanci da su su ma ta fuskar rububiyya ta mahanga ta rububiyya cewa aikin da Allah ke yi halitta mallakan halittun da ba su arzikin su wannan kowa ya yarda akwai wanda ke tantama babu wanda ke tantama haka zalika idan suka ce wato za a tambaye su ne saboda alfarma da suke da shi wajen ubangiji to yanzu ya ga maka da alfarma kuma wa in yana da alfarman ma kamar ma'aiki wa kuma ya ce maka ubangiji ya shar'anta daga cikin abin da za a bauta mushi da shi akwai alfarman wani kuma ku gani maza Allah an shar'anta mushi ya ceto kalmar da zai yi da zai tawassuli da ita a wajen ubangiji a wannan rana sai an gaya masa to ashe kaga wannan yana nuna cewa abin ba ga kawai yadda muke tsammani ba kawai ba wani zai kawai shata abubuwa ya tafada musu abubuwa babu kai babu yi haka ya tafada a kuma ya ce ubangiji zai bashi ba wannan wato abu ne wanda ke da hatsarin gaske duk wani wanda ya ce wani zai sha makance masa zai labance masa tuba idan ya rika jin cewa wannan ya yana ya zama kini ga ubangiji wani zai iya zama shirka shirka babba zai iya zama shirka babba in kuma ya zama bai ji cewa wannan yana da wani hasa'is na rubiyan ubangiji ba ko kuma bai ji cewa yana da wata wata ilahiya da ta cancanta gare shi ba kawai dai yana ganin cewa shi wannan in ka dan bi ta hanyar shi ne zaka fi samu sosai to wala ya kabira mika bai rubutu to da ka ya danganta da yadda abin ya dade ya zauni a zuciya ya tabbata yana wani abun ka karara ne amma kuma kar ka tsammanin abin da suke warware musulunci kawai shine mutum ce ba la ilaha illallah ba a la ilaha illallah amma kuma ta da abubuwa da ke warware ta waɗannan abubuwan aka wasa da su mutum kawai sai ka kamar yana ta kyautata aikinsa amma ya waye gari Allah ta'ala ya ɗauko wani aiki ya mira shi haba a matsura Allah ta'ala ya kyauta insha Allah ai wannan kan ai ai kaga duk wannan akan ta ake a ce hanyar da malam wani yake akai saboda hanyar da yake akai mai alari kaga ya faɗa maka cewa sunan da suke nuna maka kitabu da sunna da kuma malamin da ya sai ya dinga fara kitabu da sunna duk rayuwarsa to kaga wannan alamacin ne yana kan shirya ba magana cewa ya kokanto ake yi a ai magana yaqini kenan shine ce qur'ani da sunna ba magana kokanto wanda ake kokanto shine wanda ya je ya kawo shi a daki ne ya dauko nasa bacci yayi ko yace wani ne kawai yana zaune ya zo kansa ya mushi waya ko ya mushi kaza to kaga irin wannan shine ake kokanto yanzu amma shi wanda je kawai ya ciro ce ina na dalili ka maka qur'ani ko sunna kaga wannan tabbas yake da shi ala basiratin da Allah aka ce manzo Allah ya gaya ma mutane ala basira shine akan ilimi na tabbas ilimi na tabbas wanda yake babu wani kokonto akan sa a malaci sai annazar kada ta ma Allah ta'ala alwashi alwashi shine mutum ya wajabta ma kansa wata ibada ko wata sadaka ko wani yanka ko wani abin da ya halatta gare shi wanda da can ba wajibi ne a kansa sai ya wajabta ma kanshi wannan alwashi ce dole sai yayi wannan shi ne ake kira alwashi ko a ce bakance ko kuma wasu ma su kira shi alkawari nau'i ne guda biyu wannan akwai nau'in wanda yake mustahabbi ne wanda shine na bauta wanda malam yake magana anan akwai kuma alwashi wanda yake makaruhi ne wannan idan kai wato ba kai abin da ya kamata ba ba shi ake so ba nau'i na farko shine wato al-mutlaq wanda sakacce ghayr muqayyad bi shay'in wanda ba a dabe ta shi da wani sharadi ba baka mai wani sharadi ba wato ba baka ce wai in an baka ne zaka yi ba kamar ka ce ya ubangiji in ka bani zan yi in baka bani ba ba zan yi ba kaga ko dai wal bani ni ma in yi in ba in baka ba in baka baka bani ba ba zan yi ba to a irin wannan ba shi ne ba a kawai shi cewa insha Allah duk ra duk safan duniya zan tara musakai guda goma in musu sadaka wannan yayi maka sani alƙawari bai yi maka shi sharadin cewa Allah sai ya bashi wani abu ba to shi irin wannan wato ko kuma mutum ya ce ya dau alwashin cewa shi duk a rayuwarsa da awa zai ci gaba da yi ko ya yi alwashin cewa shi duk a rayuwarsa zai ci gaba da hidimta ma al'umma ne to wannan alkawari da ya yi da bakance da ya yi wannan musahabbi ne Allah ta'ala yana so kuma ya yabe masu yin sa ya kuma ce duk wanda suka cika shi yufuna bin nadar wa yakhafuna yawman kana sharruhu musaqira anan Allah ta'ala ya bujiro da wannan cewa suna cika alwashin su a mabujira ta yabo to wannan kuma yana nuna maka cewa abin ibada ce kenan duk wannan hanya ce da ake gane ibada duk kan je ka ga wani Allah ta'ala ya ya kawo wani abu a Qur'ani ko a sunna kuma yayi mamaci to alama ce na cewa Allah yana son abun ya dace ko ibada ce to wannan shine wato abin da ake magana na cewa shi wannan mustahabbi ne kamar yadda annabi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara yin azumin tasu'a sai aka gaya mishi wato ga kafirai fa kai baka san kana kamar cikin kafirai yahudawa ga kuma su wannan ana gudun kai zama kamar ciciliya sai wa zalla ce la in ishtu amal muqbil la asumanna tasi eh ashura yake yi shi aka ce aka ga yabin shi ce to in Allah dan Allah ya raya ni wato zan yi azumin na tara din dan haka ya kaga ya zama wannan azumin bai mazalla bai taba yin sa ba inda kafin wannan shekara ta zagaye ya koma ga Allah amma na zama sunna a waje saboda ya kudurci an yanzu ya kudurci an yanzu a wannan kaga manzo Allah kamar a zahiri haka ya yi sharadi amma wannan ba sharadi ne na na abashi ba sharaɗi ne na in ya kai wanda ana kin shi kaidu tadaruk in ya isa wajen ne to kuma Allah ya ga dama bai isa ba in sha Allah ta'ala idan gobe ta yi kaga ba kana mushan in cewa sai gobar shar'i a wajen ubangiji sai sai wannan shar'in ta ce abin da saka bayar ba kana cewa ne idan ka kai wannan shine malamai ke kira wannan kai kai ne zamani ko kuma kaidu tadaruk ba kai ne shar'i ba ba kaidi ne na cewa samar da wannan kyautar da zaka yi yana da alaka da wato wannan abin da ubangiji zai maka bari ba a kana cewa ne idan ka kai kike nan Allah ta'ala za ka yi mishi wannan wannan wato alƙawarin da ka dauka sai kuma alwashi wanda yake makaruhi shine wanda yake aka mishi sharadi da wani abu cewa idan Allah ya bani lafiya to zan yi sadaka zan yi bada zakka ana biya wani wani zakka Allah ya bani lafiya to zan bayar ko mutum baya sadaka sai ce to insha Allah in Allah ya bani lafiya dai zan gabtar da wannan zakka an mishi wa'azi ya ji wa'azi yace amma kuma sai Allah ta'ala ya wanka shi za ka irin wannan mutane ko da ma Allah ma ya bashi lafiya to ba zai iya ba ba zai iya ba manzo Allah yake cewa inna ma yasakhraju min al-bakhil inna ma yasakhraju bin nadri min al-bakhil wannan kawai mawruwaci ne ruwa yake ce ubangiji shi ba zai bayar ba sai ubangiji ya mishi in bai mishi ba kuma shikenan wannan wato wato wannan ba zai zama yayi yayi ma ubangiji wannan bautan ba ubangiji so ake ka masa bauta kawai in kuma zaka mishi alƙawari ka mishi alƙawari da zuciya sakakkiya to ita wannan kalima ubangiji alƙawari da zuciya sakakkiya ita wannan kaga ubangiji ya yaba mai yinta da wani yanzu zai zo ya ce kawai zai yi ma wani shehin sa alƙawari ko wani annabi cikin annabawa cewa idan wannan abin ya samu zan je in mishi azumi zan yi in mishi sallah ko zan je in yanka saboda shi ya yi haka saboda tsabar tsoron wannan bawan Allah ko kuma saboda tsabar ne kwaɗayin abin da ke wajen na lada to wannan kaga shirka ne wani abin da ya sunansa shirka zai iya zama shirka babba zai iya zama shirka karama waɗannan ba mu tsaya muna magana ya da ya zama shirka karama ko shirka babba sau da san ma da zai kawo irin waɗannan abubuwan a gaba a wataƙila in aka je wajen za a su kwane fajen sosai to wanda me yasa me yasa in za a iya tunawa shi kuma annabi ayyuba ai yayi irin yayi wani abu makamancin wannan yayi a lokacin da yake bai da lafiya sai matansa ta zo ta yi mishi wani abin da yake ganin kamar bata bata kyauta ba sai ce insha Allah ya sa masa sauki sai ya mata bulala a shi kaga yi ma mata bulala wani wani abu ne shari'a ne na annabawa ba magana wani zai kawo wani abu ce yanzu babu babu wannan shari'a in ya ce a duka da aka faɗa a Qur'ani shi bai daba to wani yana faɗa da Qur'ani ne kuma yanzu ya zo ya san me yake yi kuma amma haka Allah ta'ala ya shata haka ya zamu zamu zamu zamu yadda a antu a'lamu amillah ku ka sani ko Allah ne ya sani a anan kaga Allah ta'ala sai sai sai ya ce masa kuma fala tahnan kar ma kare alƙawarin ka cika alƙawarin ka to me me wannan sharadi yayi shi ma wannan ba sharadi yayi ba cewa in ya samu ubangiji ya sanya ya ji sauki yanzu ba zai iya yi bane ya kaidin abin kaidu zaman ne da kaidu tadaruk cewa in Allah ya kai shi wajen ba ya shar'in cewa ne shi ba zai yi wannan abin bane sai idan ubangiji ya riga ba shi lafiya akwai bambanci tsakanin wannan da wannan wanda kuma ya dan lura zai ga bambancin guda biyu duk wannan ya zaka tafi da shi a tafi tafiya irin abinda manzo Allah ya cewa la in ishtu al'amal muqbil la asmana tasir da ya faɗa sai ma ya ce kuma wafa sai kuma wato da da wato dole a karanta shi da ma'alla ta'ala a ta'a sabanin kamar tauhidi sabanin kamar kace Allah ya isa ya isar min sabanin tsoro sabanin soyayya su da soyayya ta ma wani lokaci ka zama musharaka amma ba a galibi ta daga cikin wato ibada wacce ke zama musharaka idan malamai suka ce ibada musharaka wajen malaman tauhidi abinda suke magana shi ne wato ita wannan da'ar akwai wasu wanda Ubangiji shar'anta su ma'ai musu ba shi kaɗai ba ne sai dai ko bambancin da'an aka musu suna cikin zuwa ga masa da'a ne kamar da'a ga manzon Allah saɓanin ba za ka zo ka ce za ka yi manzon Allah sallah ba ibada gari da garabinta zallanta ba a yi ko manzon Allah amma ita da'a ita ma ibada ce amma ibada ce musharaka amma kuma tana cikewa zuwa ga zuwa ga da'a ga Allah ta'ala idan kai manzon Allah da'a kama Allah kama Allah da'a sannan kuma idan kai ma wato ul amri da'a su ma wannan kai ma Allah ta'ala da'a wannan duk yana daga cikin abinda malamin suke kira fa'a musharaka insha Allah idan muka zo a wannan waje za mu ƙara magana saboda haka da'a gabaki dai ita ma ga Allah ta'ala shi kadai sai kuma wanda ke isarwa a madadin ubangiji shine manzon Allah al-muballigh anhu sallallahu alaihi wasallam to da'a ga manzon Allah ne kare a duniya shi ne kadai wanda yake sharadi shi sharadin shi ne shi ne kawai ka masa da'a ba ka da dama manzon Allah ya gaya maka wani wata magana ka ce kana son wani karin wani bayani wannan sai dai in wani manzon Allah ya ga dama ya maka amma Allah ta cewa in tuti'uhu ta da'a shi tace shiriya amma ba inda aka ce maka da'a ga wani shi ita kuma shiriya ce kai tsaye manzon Allah cewa yayi kawai la ta'ata li makhluqin fi ma'asati al-khaliq inma ta'atu fil ma'ruf sai shi ya dace tukuna ba shi kaga wannan Allah ta'ala ya riga ya ba mu mizani ya ba mu abin da zamu auna idan aka wani wani malami ya kawo maka abin da yake Qur'ani da sunna ba wai zaka yi da'a saboda wannan malamin ya faɗa ba zaka yi da'a saboda ya ga maka abin da ke da'a ce ga Allah da manzansa idan wani mahaifi ko wani shugaba ya kawo maka wasu abubuwa to da'ansa da muke ba da'a ce bi za ta haza da'a ce wacce take tana cike mu zuwa ga da'a da Allah daga manzansa saboda haka wannan shine asalin da'a da'a ga baki dai inda ɗan duniya ne to zalla kada yake ma sannan kuma manzo Allah ita ma cewa da'a gare shi tana cikewa zuwa ga da'a ne ga ga ga Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa istajibu lillahi wa rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi Allah ta'ala a wannan aya yana faɗa cewa mutukar ba a ji abinda manzo Allah ya faɗa ba ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah idan manzon Allah ya kira ku zuwa ga abin da zai zama shiriya gare ku zai zama kuma rayuwa gare ku idan ba amsa ba to za a mutu ko da kuwa rai da nan amma dai za a yi rayuwa rayuwa na kaskanci rayuwa da babu kamata babu abin da ya kai ta wato rashin jin daɗi wanda kuma wannan kaga duniya ana gani yadda ake ganin cewa a duniya yanzu ana ta ƙara fahimtar abubuwa amma saboda an kasa hukunta abinda manzo Allah ya shari'arsa za a gani har yanzu akwai juna akwai ta'addanci kowa na neman ya danna kowa a yanzu da ake cewa wai mutane sun fara zama mutane kirki kamar yadda masu wahami suke faɗa Richard Dawkins yana cewa wai yanzu ai mun fara zama mun ƙara zama mun fito daga barbarism yanzu ba ma kashe juna yanzu ga mutane suna yawo ba makamai a jikinsu mun zama masu kirki to shi ne dai yasa yake magana wannan kirkin amma yanzu har yanzu ba ana duka ma yan gaza abin nan ba an daina yaƙi da kare rashi da ukraine ne an daina zuwa mu a yamma da matsin kurkulun mu a yan afirka guda ba dauke mu yan adam ba ba daina ba wani mutanen ne kawai tsirarin mutane suka suka haɗe juna suka wato kafa dafi a ƙasashen mu suna sai sun kwashe mun da arziki ba a shi kaga har yanzu ne babu wani maganan abin nan inda ayyukan mu za a da'a da kowa shi kenan kaga ya san ya san inda ana tana ya aje shi sai kuma ana cewa qalab qalab shine wato nema dole a kada ta mu Allah ta'ala ne abin da zaka nema wannan mana ya dunkule maka shi ne abin da yake maka magana anan shine al-isti'ana al-isti'ana neman taimako al-istighatha neman agaji al-isti'aza neman tsari sannan kuma addu'a addu'a da zaka yi wannan duka in kada shi ne zaka zai maka qalab Allah ta'ala dan ya nuna maka cewa wannan hakisa ne baki daya sai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana da dama ya ce na abuduka wa nasta'inuka na abuduka shine dai ma'anar illa iyaka dai a balaga duk abin da ka jin ka gabatar wanda hakkin sa a jinkirta to wannan abin da kai ka faɗa shine kai alhasu ne ka takaita wannan abin zuwa ga wannan wanda kace shi wanda kake magana akan sa da kace iyyaka na abuduka albin kai kai shi kai zaka bauta ba wa iyyaka nasta'in kuma shi kai zaka nemi zaka nemi taimakon sa isti'ana wanda take alaka da rububiyyar sa to wannan ba a neman taimakon kowa sai ubangiji baka cewa ya ya manzo Allah zo kai mana du'a wasu na cewa ba a neman taimakon manzo ana magana irin wannan isti'ana ta rububiyya ya Allah zo kai manzo Allah zo kai mana du'a manzo Allah Najeriya tana cikin wani wani hali wani kangi ya je kuma na kawai na cewa wai a kawo musu dauki a Najeriya manzo Allah zai baka wani dauki ba a neman taimakon manzo Allah wannan ba a neman duk wanda ya ya shirka duk wanda ya shirka ba za ka taba samun sahabbai sun yi irin wannan neman taimakon ba ba za ka taba samu wanda suka fi su tattaunawa cikin irin wannan taimakon ba ba za ka taba samu a Qur'ani inda aka ce manzo Allah a nemi taimakon shi irin wannan taimakon ba iyyaka na'budu aka ce bal ma an ce shi kai za a nemi taimakon sa ina ka samu shi a addu'a kaga dai zaka duka wannan da isti'aza da isti'aza da istighatha da zamu iya dunkule su a wajen alqalam mun ga nan zamu iya kiran shi addu'a shi za a fi gane ba addu'a iri biyu ne akwai abin da malamai ke kira addu'a wa ibada wa sana addu'a wacce take abin da muke bukata ake bukatan bawa yayi da wannan bautan da wannan addu'an shine bauta ma Allah ya girmama sha'anin sa ya jinjina masa ya ƙara wato tabbatar da sifofin kamala baki da yayin da muke sallah idan kun lura abin da muke kun tabbatar baki da ya ubangiji kai ne mahalicin mu kai ne mai mamallakin mu kai ka ba mu kaza ka ba mu kaza ka ba mu kaza mun gode maka ga wannan kuma sifofi na kamala mun tabbatar maka ga mun kuma ba mu kai ba kasantattu ne a wajenka wani abin da muke yayin da muke sallah kira yayin da muke azumi yayin da muke kokarin musulta duk wani wato abin da manzo Allah ya ba mu umarni ko kuma a Qur'ani ko a sunna da abin da muke kokarin yi kenan wannan yana kiran shi du'a'u tana'in wa ibada wannan shi ma ba a yi makowa sai Allah ta'ala duk wanda ka je a addu'a abin da yake addu'a yace shi zai ba wani ubangiji ko da manzo Allah ne wannan ko da mala'ika Jibrilu ne to yanzu wannan abin da yake yi yana kokarin yin shirka ne wato bai sani ba in kuma ya sani to kuma yana da ganganci Allah ta'ala zai kama shi da zunubinsa sai kuma du'a du'a mas'ala a ka roƙa ubangiji biya maka wani bukatun ka shine nema da malai yake magana nan Allah biya mun bukatun na na da ya Allah ba dada ya Allah zaban mata ta gari ya Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza wannan addu'a ce ta wato tambaya kake yi shi ma wannan a cikin abin da yake da alaka da khasa'is na ubangiji abin da ubangiji kadai yake yake banta da su wannan ba ka da dama ka zo ka rike wani ba ka da dama ka zo ka rike kowane ne shi kuwa malamai suna faɗa cewa idan ka tambayi akwai bambanci tsakanin roƙo da zaka yi na ɗabi'a daga cikin abin da ubangiji ya ba ya ba mahaluki dama babu laifi idan ka roƙi dan adam abin da zai iya yi in ce malam da Allah ba ni wannan littafin in duba Allah ya ba shi wannan damar dama kuma amma ku lura da kyau ku gani da nace malam ba ni wannan littafin yana raye yana wajen yanzu yanzu yanzu kawai wani na can Kaduna kawai dinga rintima mushkila daga nan to wannan kaga na dauko hanyar shirka ke kamar yadda za ga malam bakar imam duk a cikin magana jihar sadi ya cike shi irin wani abubuwan da wani kauce wa tauhidin kana nan sai ka an ce kawai wani na can garin yarbawa ya kira shehu usman ko shehu usman yana ci ruwa shehu usman an kawai yana matsi rigansa wannan babu yanda za ka kira wanda kake nesa ka kira shi taimake ka saboda ya iya ne zai iya taimakon ne kai kuma babu yadda za a aikace kuma ya zo ya taimake ka a cikin abin da ba zai iya ba abin da ba hakinsa ba ne ba da ɗa zai iya ne saukar da ruwan sama zai iya ne rayarwa zai iya ne kashewa zai iya ne to wannan kaga dole za ka roƙi ɗan adam ne a cikin abin da yake zai iya yi sannan kuma yana wajen hazur ne yana wajen za ka tambaye shi ba ko kuma ka mishi waya duk wanda yana da ma'anan kai yana wajen sannan kuma a cikin abin da banda abin da zai iya kuma rayayye ne shi ba mata ce ba daga lokacin da ka koma kana kiran mata ce to kaga yanzu an shiga babu shirka kenan daga lokacin da ka koma kana kiran wani wanda ga'ibin ka ne baya ma wajen kawai da an yi magana kace shehu to zaka ga shehu ba za a je wajen Allah ta'ala ko zaka zaka yi bayani kwarai da kace ka kira shi wani ubangiji a bijin da ba a kiran kowa sai Allah ta'ala to zaka ga abin ubangiji zai yi maka ko kuma a cikin abin abin da ba zai iya ba ko da yana wajen ka zo ka ce ka zo ka ce sana aljanna ka zo ka ce da Allah ka kai mana ruwan sama in ka ga yawan ruwan sama duk da buye maka amma dai ko ubangiji ya yi ne zai ya jarabta shi amma dai ba shi yayi ba ko bai tsaya zatin ba shi yayi ba a manzo Allah ya tabbata a cikin hadisi yana cewa wannan idan mutum ya je kira ya je kira wani wanda baya wajen ko ya kira wani matacce ko ya kira wani bawa abinda ba zai iya ba wannan zai iya zama shirka babba idan sharɗai sun cika wannan shirka ne aka yi ma Allah ta'ala babba mutum ya fita musulunci kawai mutum ya je ya samu kabari kawai ya tuma a wajen ya ce wa yau ranar waliyai ne kawai ya dinga wato kara kai yana wani ruku a wajen yana roƙon kuma a biya mushi bukatun su na alheri kuma a tunkuɗe mushi sharri wannan shirka yayi babba idan sharri sun cika ina ce shirka babba ma'ana ya fita musulunci ka ka ji cewa babba ana magana babban zunubi a'a ya fita musulunci ake magana in sharri sun cika wato ina nufin sharri sun cika ya sani ilimi ya kori jahilci ba hujjan ta kai masa li udirakum bihi wa balaga ba rashin isan hujja ya kori rashin isan hujja din ba rudewa yayi ba kamar makauyen da yazo to tsabar rudewa ya manta yace ya ubangiji kai ne ba wani ne ubangijin kaga wannan ai ya manta ne ya rude ya tsabar munna ubangiji kaga sai bai mushi wannan abin ba to ire ire waɗannan sune wanda malamai kira da azab uzuri da ake kawowa zaka ji ibn tamiya yana yawan kawo zaka ji suna cewa ibn tamiya yana yawan kafuta mutane kuma babu wani malami a ban kasa da ya tabbatar cewa dole a waɗannan ƙa'idoji irin sa wajen kafirtawa yace ni na san wannan abu da kuke faɗa kafirci ne ni yanzu idan na ɗauki wannan kudirin ni na fita musulunci amma ku ba ku kafirta ba me yasa saboda shari'a ba su ba ya ce idan safatu shurut wa tafatu mawani zaka jira ka kawo wannan magana sharadai sun cika kuma mani iya kawo saboda idan muka ce wani kaza kaza kaza kaza kafirci ne ba muna cewa wannan shi wannan da yake yin shi ya musulunci ba amma baka sani ba in bai tabbata cewa shi din ya fita musulunci to wato munafunci ne daga Allah ga manzansa kuma mu zo mu ci shi bai fita ba ba a mu addini wani kara a wannan in dai ya fita kanka ce ya fita duk wanda kaji an ce ba a tabbatar ya fita ba a tabbatar din bane ana tabbatarwa zaka ji an ce ya fita ba babu wani wato dan dole wanda yake kafiri ka ce kafiri ne da wani zai ji cewa yanzu wanda wani kirista yana cewa kan shi ya zai shiga aljanna to shi kuma addinin nashi ya ya girgije a kofi ya watsar Allah ba zai karba munan musuncin nasa ba ya ji cewa wai shiriyan da yanzu yake kai shi ma akwai wani wata shiriya wanda ba wannan shiriyar ba ta musulunci kuma zai shiga aljanna to yanzu shi ma da shi da su sun zama daya Allah ya tsare ba za ta cin hadisi da yake ce a sunan ya ce addu'a ibada addu'a hul ibada addu'a ibada ce wannan ya shafi addu'a wanda take ta roƙo kuma ta shafi addu'a wacce take ta yabo da kuma girmama ubangiji Allah ta'ala ya ƙara cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kaga a wannan farko sai ubangiji ce ubangijin ku yace ku roƙe ni zan amsa muku nan sai ce addu'a haka lafazin addu'a yayi amfani da shi addu'a shi ne roƙo ne da muka faɗa sai Allah ta'ala ya ce innal ladina yastakbiru an ibadati sai lakum jahannama dakhiri duk wanda ce girman kai daga bauta na kaga can ya ce ibada addu'a sai ya cika shi kuma daga bautan da bauta wai dan ka fahimci cewa addu'a da ya faɗa ita ce bautar idan ka ce wai kai ba wai ba kai ba sallah nake mishi ba ni roƙon shi kawai nayi to ai addu'a ita ce bautar addu'a dama kana biyu ce ko dai kai roƙo ko kai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko dai ka ce ka bauta mishi da aikin ka ko kuma ka nemi shi ya maka aikin aikin sa na bada ruwa na bada lafiya na bada abinci na bada arziki to wannan su kudi su da su biyu ake bauta duk wanda kuma ce shi ne bauta zai bauta da abu daya ya bar dayan to kaga ya bar fuka kai bautan Allah guda biyu wanda su kuma dole a same su a sai ma da ce kuma a tawakkul tawakkali wanda wannan yana da faɗi kwarai da gaske saboda inda mutane ke ke wato wasa da lamarin tawakkalin nan a tawakkal tawakkali shine ka wato ka mai da al'amari ka danganta shi zuwa ga ubangiji ka dogara gare shi a matsayin wanda ya isan maka eh kifayatar wa hasban ka ce ubangiji ya isar min cewa akan kaza ubangiji ya isar min na dogara gare shi cewa zai bani kaza na dogara gare shi kaga wannan yana da alaka da wato abin da ubangiji zai yi maka ne aikin sa shi ma to da abin da yake kawai aiki ne na ubangiji kar ka dauka ka ba wani kar ka dauka wani aikin da ubangiji kadai yake yi ka dauka ka ba wani baka arziki azurta ka baka iska ka shaka ka ce wani ke baka iska wannan shine matsalan da mutane da yawa suke fadawa ah Allah ta'ala ya fari shi ma wannan tawakkali ya yabe shi ya yabe tawakkali ya koro shi a makora ta yabo yace wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kadai za ku dogara in ku zama mu'minai shi bai ce fatawakkalu alallahi ba da yana dama sai ce fatawakkalu alallahi ku dogara ga Allah amma sai ce ga Allah kadai za ku dogara shi ma ya ya gabatar da abin da hakkinsa a jinkirta shi saboda ya nuna maka cewa Allah kadai ake ba hakkin Allah ta'ala ne ba a cewa an dogara ga wani magana mafi inganci ba a cewa an an dogara ga wani dogaro da an tawakkali afwan za mu zo mu magana kan mu a Hausa dogaro dogaro haka ma'anar kalmar tana da fadi kwarai da gaske wanda ya ce ya dogara da dirka ya dogara ga za wannan ba ba shi ake magana ba za mu zo insha Allah mai fassara magana ko da dai kaɗan ne a cewa yau ala lahi tawakkalu in kuntum mu'minin wannan yana nuna maka cewa Allah ta'ala yana son wannan tawakkalin kuma ya yarda ita dan haka zama ibada dan haka ai ce an dogara ga wani ubangiji an yi tawakkali ga wani ubangiji to wannan zai zama wato shirka ne babba a tawakkali muka ce tafwid tafwid tafwidun ya qalbi da zuciya ne zaka da zuciyanka zaka ce wato ka dogara ga ubangiji ga baki da zuciyanka ta kai cewa duk wani abin da zaka samu kamar yadda yace fala taral umura kullaha menene an taral umura kullaha min Allah ta'ala kaga dukkan abin da ka samu daga Allah ta'ala ne kuma shine zai cire maka wani abin da baka so to wannan shine tawakkali kai fawwala al'amarinka zuwa ga ubangiji baki daya kar ka daga waige zuwa ga waige sakakken waige zuwa ga wani wanda shi bai da mallakinka Allah ta'ala shi ke da mallaki mallaki kamalallen mallaki inda duk kowa nashi ne Allah ta'ala shi ke ba da azurtawa shi ke koro maka sababi in ya ga dama wani na da kuɗi ya ka fito da zuciyarsa ka samu kuɗin a hannunsa in ya ga dama ba ga ku da kuɗin amma ya zama wato yiyinya na nesa ka shaki ku ba ku sha ba amma wasu sun sha kaga shi abu yana hannun ubangiji dan haka to yanzu abin da ake bukata shine ka dogara ga Allah ta'ala wajen samar da wannan amfanin baki daya idan kana bukatan wani abu ka dogara ga ubangiji Allah in ya ga dama za ka samu idan bai ga dama ba ba za ka samu ba wannan shi tawakkali kuma kar ka yawaita kallon sababi ka ji cewa wani da ke dan tsakiya wai shi wannan ne dole za ka dogara gare shi ka rika jin cewa ana iya samun a wato abin ba tare da sababin ba Allah ta'ala duka ya kawo abubuwa misalai irin wannan a shari'a da da rayuwa a rayuwa an dinga samun wani ya warke babu magani wannan wani abu ne da muka ga muka sani mutum ya yana ciwon kai shan magani har ya gama mutum ya warke wannan kaga babu sababi amma ubangiji samar da abin an samu wani wanda ke bai da mahaifi sai dai mahaifiya babu sababi a halittan halitta ne dole a samu sababi amma kaga ubangiji ya sanya sababin babu shi amma kuma aka samar da abin baki daya an samu wanda ma ba mai da uwa mai da uba an samu wanda wanda shi a jikinsa ne aka kai masa da matansa da an samu wannan ba a samu sababin da aka saba samu a wannan ba haka zalika a shari'a Allah ta'ala idan ya ga dama in ka roƙa ya baka in baka da roƙa ba ya ga dama kuma sai ya baka sababin addu'an ka ya ga dama sai ya zama ba ba shi zai baka ba dole sai kai addu'an ba inda addu'an ana so amma ba dole sai kai addu'an ba sai kuma ya samu maka da abu saboda wani gumansa da kuma hikimarsa abin da hikimarsa a tazartar to sai abin da abin da malamai ke faɗa wannan tawakkali kamar da muka faɗa ba a yi kowa sai Allah ta'ala yanzu mutum baya da dama ya ce na dogara ga wani shehi na wajen saukar da ruwan sama na dogara ga wani shehi na ya samun hannun sama nasara a jarabawa ta na dogara ga wani mahaluki da shi dogara wajen samar da aiki da nake nema wanda duk wanda ya yi wannan kaga dai wannan abubuwan aikin ubangiji ne yana da hasaisul uluhiyya baki da ba samun maka da aiki baka aiki baka wannan akwai da zai zama wasuka amma baka aiki aikin shi abu a baka wannan aikin ubangiji ne shi kadai wanda ya ji kacin cewa yanzu samu da wani abubuwa ko cin jaraba ko waye wannan wani ubangiji zai masa wannan kuma zuciyar shi yana tayar da abin to wannan shirka ce za ta zama ba ta zama karba haka zalika yawan dandana dogaro akan sababi shi kuma wannan abin da ke kawowa zai kone maka tawakkali ko zai kawo maka shirka wato dan adam ne ya yarda cewa duk abin da ka gani a duniya ce ubangiji ya ga dama amma sai ya zama na kawai ya riga ya rintsa idansa baya ganin asalin ubangiji mai koro na sababin yanzu kuma kallonsa kawai yana kan wannan sababin ne ba musabbibin ba wanda ke koro sababin ba ya riga ganin cewa yanzu shi yanzu mahaifinsa in yarsu ya zai yana faɗi fa mutumin nan in mago ya faɗi ya faɗi ya riga in wannan abubuwan to wannan kaga zuciyar tara kaya to wannan idan ta sabo ta zaune a zuciya ita ma to malamai suna wato zaune da ita mazauni na shirka babu ita ma kamar ya ce ne babu musabbitu saboda ya riga ya rigitsa idan safaki daya yana ganin cewa ma kawai ai idan waya na nan kawai zai rahauta in baya in yana baya nan kuma ya daidai ce baki daya duk yanda kake jin cewa wani Allah ta'ala ya koro arzikinsa a wurinka ka rika halartowa cewa ko da babu shi abin da Bahaushe ke faɗa bakin da Allah ya tsaga bai ana shi abinci ba yayin da ya ce ya daina baka to Allah zai kawo maka wani tabbas kuma wannan kaga sai dai mu ubangiji ƙarya amma babu wani wanda ya zama mutum ɗaya ɗaya ɗaya ya zama arzikin bayi na hannun shi ɗaya babu shi ana nan wata za a gaba shi kuma arziki ya ci gaba da gudana shi gaba shi ke bayar ba to dole a rika halatto da wannan na'am a tawassuli tawassuli tawassuli akwai ana yin tawassuli da aiki na gari ana yin tawassuli da musamman sunayen Allah da sifofinsa ya ubangiji saboda kai ne alwahab ni mun baiwa wannan ba ga halatta ba ko musu kaza zartu wannan bai halatta ba mun sha faɗan cewa suna kawo wani hadisi tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah kabir ko azim wani hadisi ne ba san mai wanda ya faɗe shi ba ma ba yi da isnadi kwata kwata wasu ne kawai ke faɗan sa kawai ba ka taɓa ganin sa sai a shirman su a cikin tafansu in an ce su kawo inda aka same shi ba za ka taɓa samu ba to sai magana mu za mu ci gaba da magana kan tawakkali ko lokacin wani akwai magana cewa zan iya cewa na tawakkali ga wani za mu iya faɗan wannan kamar da muka faɗa shi tawakkali a a larabci yana da ma'ana faɗa ko tsukakkiya akan ma'ana ta hausa ma'ana ta hausa ya shigo har da dogaro dogaro kuma wani abu ne wanda yake wato al'itimad ce ya dogara kan kaza ya dogara ga yau fa na dogara da kai kai za ka je wani kudin mota wanda kaga dogaro ne na na dogaro a kan sababi akwai nau'i
haka wani misali zai iya zuwa yin shuka a yanzu na kawai zai gona yin shuka
Eh, a- fa- fa- ai wannan sa- kayar wa sababin kenan ai a yanzu ba damuna ba ce a wannan wannan kaga ai ba ubangiji akwai abin da ka san ba zai taba ba ba zai yi ba in ba so yake sai da wata aya ba kaman kaman asha'ira da suke cewa idan ubangiji ya ga dama yanzu zai iya fito da yana daga cikin shokolan sosai zai iya zama dutsen dutsen wato me yake ce me yake sunan dutsen dala kawai a waye gari kawai dai ya zama zinari baki daya wannan misali za ka ga kaman ai meye a cikin an faɗa wannan misali to su akwai abin da suke nufi suna kawo wannan matsalar a wajen mu'jiza ce sai su ce to aka ga tunda ubangiji zai iya yin komai tunda zai iya yin komai a shi kaga za a iya samun wato aya ta manzon Allah amma ya bayyana da ita mu'jizansa ya bayyana ta a wajen wanda ke dan bo annabin ƙarya kuma Allah ta'ala kuma yake maka wancan annabin ƙarya ya yake maka annabin gaskiya shi wancan annabin ƙarya ya zama an rasa ganewa saboda su duk wannan suna ganin kawai za a iya za a iya kwaikwayo in tafiya yake cewa a ubangiji in kaga yayi abu in kaga yayi ido a wurin ido in kaga yayi hannu a wajen hannu to dama nan ne ya dace da shi in kaga kuwa ya canja to akwai abin da yasa ya canja dan baya abin sa babu hikima akwai abin da yasa ya canja wannan magana ce mai tsawo da kila wani ba zai gane ba magana ce wanda suke kawowa suke kawo rigigimu a cikin addini saboda yadda suke tarihin annabtan ita kanta ba tarihi ce da an sari ta ahlus sunna ba suna kawo suna daure ita tarihin da wasu maganganun su wanda su suka su ya shafa abu a sahihi maganar malamai bai halatta mutum ya ce na yi tawakkali ga wani ba na ce tawakkali ba dogaro ba na ƙara na ce tawakkali saboda tawakkali ma'anarsa a larabci yana da yana da wato cikakken ma'ana in ka kwatanta da ma'anar al-i'timad ko dogaro da muke faɗa a Hausa wannan kamar yadda Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim da sauran manyan malamai su a cikin al-muhajjiqun suka faɗa a wasu daga cikin malamai sun halatta cewa zaka iya cewa atawakkalu ala fulan sun halatta idan ya zama ma'anarsa ma'anai ma'ana ce ta yare kana maganar kawai ka dogara ga wane a cikin abin da yake Allah ya bashi dama mashru'i ne kuma a dogara gare shi kace kace na dogara da kai zaka biya min kudin mota ubangiji ya riga ya bashi dama ya biya kudin mota wani abu ne da ubangiji ya sanya masa a cikin wato a gewayen ikonsa wani ubangiji ya bashi dama to amma da yawa daga cikin malamai muhaqqiqu da suna cewa wannan din ma bai halatta ba a taqiqin mas'alar bari mu dan mu faɗi da yadda asalin abin da za a gani dan ka fahimci yanayin at-tawakkul din da ake magana mu anan a idan aka fahimci a zama na yi magana cewa akwai ibada wacce take ita ibada ce zallanta ba a yi mawanin ubangiji kamar sallah kamar azumi to wannan shine malamai suke kawo maganan isa ka ce Allah ya isar mun suke kawo kuma maganan tawakkali a cikin wannan babu ita ba idan ka lura a in ka ce alhasbu ko kuma hasbi hasbi Allah wa ni'mal wakil misali abinda kake magana kana fatan Allah ta ya isar maka ta yadda ba za ka za ƙara neman wani mabukaci da za ka bukace shi ba wani wani wanda yake kana bukatar sa ba wannan shine alhasb ko alkifaya kafalillahu ko hasbiyallahu duk wannan ma'anarsa kenan wato kaman ka dogara ne da asalin asalin wato abinda kulawa ubangiji da abinda zai baka al-harawi Abdullahi bin Muhammad al-Harawi yana cewa at-tawakkul shiratul amri ila malikihi ka mai da lamari zuwa ga asalin wanda ya mallaki abin والتعويل على وكالتي kuma ka dogara da wannan kulawan nasa ba shi kaga ba abu kowa irin wannan sai ubangiji ba abu kowa irin wannan sai ubangiji a har ila yau ina son ka fahimta sai kuma ibada take mushtaraka muka ce wato kamar da kamar yarda zaka ji an ce ina neman da'a ne ga Allah ga manzansa ya ina neman yardan Allah da manzansa duk in ka zama wato ka kalli abin sosai zaka ga cikin ga Allah ta'ala ne amma wannan ana kirta wato haqa'iq ne mushtaraka wata kuma haqa'iq ne khassa lillahi ta'ala wannan kuma haqa'iq al-musharaka amma kuma musharakan wanda ya tarayya da ubangiji shi kuma muqayyad ne nashi an da mabece ta da asalin na ubangiji wata take kamalalla ita kuma a kamar da ga Allah ta'ala da manzon shi kamar wato da ga waliyan al'amari da sauransu wanda da ne ga Allah ta'ala ga manzon sa sabanin sallah sabanin zakka sabanin azumi sabanin ibada da suke da alaka da wannan da bai halatta a yima wani ubangiji ba to yanzu idan al-hasb da al-kifaya da at-tawakkul a duk da a yare a faɗin yare wasu na cewa za a iya faɗa to kai za ka kalla a wani makoni ka kawo shi tukuna a wani makoni larabawa sai kawo a tawakkul ana iya samun ya zama abin da ya sa ka kawo a tawakkul din kana nufin wani abin da ubangiji yake maka ne na arziki gudanar maka da rayuwa tun kuɗe maka cuta baka abinci da zaka ci yi maka kaza yi maka kaza yi maka kaza kaga wannan ai da ake ubangiji ne galibi kuma mutanen kashi suke sun dogara ga wani za ka ga suna maganan abin da asali Ubangiji ke yi. Wannan shi ana kiran shi alhasabul mutlaq. Alhasabul mutlaq ko alkifaya almutlaqa. Isa isa kammalalle isa cikakkiya attamma ko attam. Kana ga dama kace mata alkhawali kuma. Alkhawali shine wato abin da Ubangiji yake baku da ni'imomin sa. Wannan kaga ya yana da alaka da rububiyyar Ubangiji ne. Yana da yana da alaka da rububiyyar Ubangiji ne da aikin sa. Ba wanda ke tarayya da Ubangiji wajen baka arziki. ba wanda ke tarayya da ubangiji ta kuma ruwan sama ba wanda ke tarayya da ubangiji wajen halitta ba wanda ke gudana ce tarayya da ubangiji wajen baku iska ku sha babu wani wannan to kaga duk wanda ya ce hasbi fulanin akwai wani bawan Allah status ɗinsa shi yana harka mutanen kullum zan ga status ɗinsa cewa kawai yake hasbi shehu wani hasbi shehu wani kuma galibi in ka tambaye shi na tabbatar ba zai yi magana akan abin da ma malamai ke kawowa a ce za a iya itlaqin bane yana magana wajen tadbiri ne wajen arzikin da ubangiji ke bayarwa da aikin da ubangiji ke yi wanda ba wanda ke tarayya da shi halittansa shehin sa ya halice shi ne arzikin sa shehin sa ya ya bashi arziki ne iska da yake shaka akwai wanda ke tarayya da ubangiji wajen bashi iska da da ubangiji ya bashi akwai wanda ke tarayya da abin da wato da da ubangiji ya bashi ubangiji ne ya gada ma ya bashi lokacin ma da wannan tsoron ya zama yake nema ya zama da shi bai sani ba amma ubangiji ya sani ubangiji ya sani a to wannan idan ka ce hasbi Allah abin da kake magana kana neman kana faɗan cewa ubangiji ya isar maka a matsayin mai taimako ya isar maka a matsayin mai baka nasara ya isar maka wajen saukar da kulawansa gare ka ya isar maka wajen baka arziki ya isar maka wajen yaye maka duk wata cuta da ke damunka da wani damuwa da ke damunka kuma ya isar ma mummunai wajen ya taimaki gaskiya ya- ya kuma murkushe ƙarya ya isar ma mummunai wajen ya- ya tabbatar da su a ban ƙasa in suka imani ubangiji ya musu alƙawarin cewa zai tabbatar da su a ban ƙasa ya kuma gudanar da wannan ya kuma ba su gwargwadon mashi'arsa da kuma ganin damansa da kuma ƙarfinsa kaga wanda ake ubangiji ne to yayin da kace hasbi fulanin wannan kaga to amma Allah shi gaba in kace atawakkalu ala fulanin wannan dogoron kana da kana harar wancan ma'anar yanzu haka an ma'ana ta shirka a wannan babu shi yasa malamai suka cewa bai ta fara ba dan duk wanda ya ce a tawakkalu kan ta ma'anar ne wallahi rabawa su yana da alaka da abin da zuciyarka yana ta yi cewa wa ke baka wajen wa kake samun arziki wa ke tadabburin rayuwarka tadbirin rayuwarka shi yasa suke kiran shi alhas at-tadbiri al-khawali Allah da sauran wannan suna irin wannan Ah, saboda haka in ya ce hasbiyallahu akan ma'anar rububiyya na abin da ubangiji ke bashi da kulawansa da kuma yaye wanda ubangiji zai mushi na bukatunsa to me ake ce a tawakkalu ala fulan ba sai dai ce a tawakkalu ala Allah shi daya shi yasa Ahmad Imam Ahmad Imam Junayd yake cewa at tawakkul amalul qalbi tawakkali aiki ne kawai na zuciya bai halatta kace kawai ka- nayi tawakkali ga wani mahalicci ba saboda in kace kai tawakkali wancan ma'ana kake hararowa in ka ce ka yi tabakari ga wani mahaluki ko ka ce wane ya isa mun ba wai ka ce wai a, a, a, wannan ba ai ai wannan ya ishe wannan ruwan ya ishe ka ba ba ba wannan ba abin da ake magana isarwa ta na aikin ubangiji tadbirin sa abin da yake baka na arzikin sa daga lokacin da ka faɗa wannan to ka ishe ka a to sai kuma a dabitin wannan abin da inda za a gane shine wato duk yayin da bawa ya ce ya dogara yana neman ubangiji ya kula da shi ya kuma bashi arziki to wannan arziki da kulawa ake ubangiji ne kadai wannan in aka yi ma'ala Allah an ma'ala ta shirka a wannan babu amma alhasabul muqayyad alhasabul muqayyad shi wannan wato wanda aka dabaibece shi da asalin gandamin ubangiji ko isar ubangiji shine wato abin wanda ubangiji ya zama ya ya hore maka shi akwai maganan aikin ubangiji mu ce aikin ubangiji shine halitta akwai kuma shi mahalukin akwai aikin ubangiji shine af'alullahi ta'ala akwai kuma maf'ulullahi ta'ala wanda Allah ya halitta da shi a cikin aikin ubangiji ba a samun sharri dan da aiki sa akan hikima da yake a cikin a wanda kuma ubangiji ya halitta ana iya samun kuma wani wani sharri ne kamar iblis a aikin shi wannan mahal- halittar to shi yanzu yayin da kace alhasbul muqayyad isa wacce take annabai bai ce ta abinda kake magana wannan abinda ubangiji ya bayyana a matsayin horewar ubangiji ga bayinsa ba shi aikin nasa ba ko mu tsaya nan naga ba na dai a fahimci in muka ci gaba to dole sai an je wajen tsayawa dan wannan wato waje ne mai mai sarkakiya amma dai bari mu kokari kware da gaske wato abin da nake magana akwai taskiri na ubangiji shi aikin ubangiji aikin sa halittar ubangiji da yana iblis wannan alheri ne sharri baya wajen sa da hikima yasa ya halitta wannan halittar rana da yayi da wata halittar ah, dama da yayi da hagu halittar zafi da yayi da sanyi wannan duka a wai- janibin ubangiji aikin sa ne wannan alheri ne amma shi a wannan halittar nasa kaga shi ana iya samun shari a wajen sa kai a wajen ka yanzu yanzu yayin da wuta ya zama makamashi a wajen mu ya zama alheri amma yayin da muka sa hannu fa ya zama sharri amma sharrin shi a wannan halittar ne ba wajen ubangiji ba shi to shi alhasb almuqayyad anan da nake magana a fahimci cewa shi alhasb almuqayyad shi yana daga cikin mafulatul lahi shi ma baya cikin aikin ubangiji yana daga cikin abinda ubai sakamakon aikin ubangiji abinda ubangiji ya ya samar a yana yana da rabe rabe da yawa akwai idan ka sanya abu ya zama kamar sababi a wajenka musababi shine kamar ka ce wane ya ishe ni a matsayin hujja Qur'ani wannan Qur'ani ya ishe ni a matsayin hujja wannan kaga isa kana da magana kifaya ce kauniya dan ita wannan alhasbul muqayyad ta da rabe rabe da yawa daga ce akwai kifaya hissiya kauniya kamar ka ce ga dubu ashirin ya ishe ka kaga wannan isan ba ita ce ake magana isan a farko ba isa na aikin Allah wannan isa ne na wato wani abin da ubangiji ya halitta kuma ya riga ya kaddara cewa zai ishe ka shi kuma wancan isan da na farko da muna magana aikin ubangijin ne wanda shi kadai ke yin irin wannan amma shi wannan halittar Allah ta'ala ne yayin da ka samu dubu goma dubu goma halittar Allah ta'ala ne cewa kuma ya ishe ka saboda ubangiji ya riga ya yi komai gwargwado to in ka ce hasbuka da rahima kaza ma'duda in ka faɗa wannan cewa ga naira dubu kaza ya ishe ka yanzu ba kana ba za a ce ka ishe ka ba saboda wannan kifaya ce kauniya hisiya sannan kuma banda wannan akwai kuma ah, kifaya ihti- na ihtida da ilimi kamar qur'ani mu ce qur'ani ya ishe mu anan ba muna magana wai qur'ani shine zai ba mu arziki shi zai ba mu kaza shi zai kaza shi abinda muke magana ya ishe mu ab- abinda zamu je mu ha- samu shari'a a wajensa mu samu ilimi kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin as-sahihaini Umar dan Khattab lokacin ma aiki yake cikin wato rashin lafiyar sa na ajali ya zo ya ce a zo a yi masa wani ku zo muku shiftan wani rubutu bazala Umar ya ga yadda bazala yake fama da jikinsa ya ce a kyale shi ya ce hasbuna kitabullah inda na kitabullahi hasbuna akwai lit- a wajen mu akwai littafin Allah ya isar mana ina kawo wannan saboda haka yan bid'a yanzu sai su kawo wannan misalin kuma suna nufin wancan misalin Saboda dan in ka yarda da wannan kuma ka yarda da wancan wa halal ne kuma wannan kuma wancan ba halal bane wannan kuma shine wanda yake halal shi kuma yana alaƙa yana alhasul muqayyad ake kiran shi a haka zalika abin da zai ishe ka na abinci in ka ci kace wannan ya ishe ana kai kifaya ta sidare kifaya ta sidare wannan min aishi wani abin da in ka ci zai ishe ka kamar yanda hadisi ke cin asahihaini mazala ke ga matan hindu matar Abu Sufyan da ta zo take cewa baya ba ta abin da ya ishe ta sai mazala ce khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf a wata ruwaya khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki yace ki dauki abin da zai ishe ki kaga wannan isan isa ne na abin da ubangiji ya samar ma bayi bayan ya riga gama aikin sa wannan kuma yayi kuma zai isa wane ba da isa wane ba zai isa wane ba da isa wane ba shi wannan da wannan ma'anan shi wannan bai da matsala akwai kuma kifaya na na kifayatu hujja zaka ji da yawa ana tambayar imamu ahmad rawi kaza me matabansa yace au kana kokato kan wani ne hasbuka fulan wani ya ishe ka wato ya ishe ka kai hujja da hadisin sa wannan kaga wani wani abu ne wanda yake bai da alaka da aikin ubangiji idan ka ce abin da ke da alaka da aikin ubangiji za ka zama a, ka ba mahaluki ka ce ka yi tawakkali ga umarnin Allah ta'ala ya maka aikin Allah ta'ala to wannan shine shirka ke shigo ciki amma ka ce ka a, wato hasbi ko wani abu- ba ma tawakkali ba a maganar shi ka ce hasbi wani abu ko kuma kalmomi irin wannan kana maganar sukratullahi ta'ala shi abin da ubangiji ya ya- ya halitta din Allah ya halicci cewa kaza kaza zai ishe ka kaza ba zai ishe ka ba wannan kace ya ishe ka hissiya kauniya to wannan bai da matsala insha Allah na da iya kokari na mai wannan za mu ka tashi akan wannan matsalar mu ƙara dandana akan ta wannan ba laifi Qur'ani maganar ubangiji ne a idan mutum ya ce da- dan albarka ubangiji ya Allah kai min kaza ai ba yana nufin wannan fallayen ba yana magana maganar ubangiji ita kanta da kuma tawassuli da duk abin da ke siffan ubangiji ne ko sunan sa wannan ya halatta kamar rantsuwa ce a babin ja'izanci zaka yi cewa alquran muka ce babin ja'izanci dan sa- salaf ba samu suna yi ba amma dai ya halatta kai fada in ka fada ko ba shi ka kai ba saboda maganar ubangiji ne ubangiji duk abin da ya bince shi sunansa ko kuma siffansa kana jira baka rantse da shi ka ce ka rantse da buwayen ubangiji wannan yayi ai in kace buwayen ubangiji ka rufe shi ubangiji eh na'am so sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allahu Akbar.